تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اعلموا أن حقوق الإنسان المسلم على إخوانه المسلمين في أي زمان وفي كل مكان كثيرة ومتعددة فمنها ما يجب على الإنسان المسلم أن يقوم به وجوبا لازما وليس له الحق في تركه أو التغافل عنه ومن هذه الحقوق ما كان مندوبا ندبا مؤكدا فهو شبيه بالواجب الذي لا يجوز تركه ويأتي من أبرز هذه الحقوق ما جاء صريحا واضحا في الحديث النبوي الذي صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنسحك فانسحوا وإذا عطش فحمد الله فشمته وإذا مرض الحديث أخرجه مسلم وإذا كانت هذه الحقوق كثيرة ومتعددة ومتنوعة وتتباين درجة الاهتمام بها بين الناس بحسب ضرورتها والحاجة إليها فإن حديثي في هذه الخطبة سيتركز على حق واحد منها وهو حق عظيم وعلى درجة كبيرة من الأهمية في حياتنا ألا وهو حق عيادة المريض الذي أرشدنا إليه هدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فعن أبي موسى العشأري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني الحديث أخرجه البخاري وإذا كنا نعلم جميعا أن الإنسان لا يسلم في هذه الدنيا من بعض العوارض التي تحصل له كالتعب والمعاناة والحزن والألم والفراق والمرض والبلاء إلى غير ذلك مما يقدره الله تعالى عليه فإن من جرب البلاء والمرض يوما عرف قيمة العافية ومن رقد على سرير المرض ثمن قدر الزيارة وعرف فضلها ومنزلتها والمعنى أن من أعظم البلاء فقدان الصحة وانعدام العافية فالصحة والسلامة فالصحة والسلامة في البدن تعد من أعظم النعم التي نسأل الله أن يعيننا على أداء شكرها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الحديث أخرجه البخاري أيها المسلمون فقد علي الإسلام وتربيته السامية بهذا الجانب التربوي وهذا الحق الإنساني المتمثل في عيادة المريض وزيادة وزيارة الموجوع والمتألم وأولاه من الاهتمام قدرا عظيما حيث جعله من حق المسلم على المسلم وأجزل للمسلم العائد لأخيه المريض المسلم مسلم الأجر وضاعف له الثواب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا, منزلا الحديث أخرجه الترمذي وليس هذا فحسب فعيادة المريض طريق إلى الجنة بإذن الله تعالى حيث صح عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد, إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع الحديث أخرجه مسلم فقد أخرج الترمذي أن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك, ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة وقد بين العلماء أن الزيارة أن زيارة المريض مستحبة ولو كان مغمى عليه أو فاقدا للحس والإدراك فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جابر بن عبد الله العنساري ووجداه مغمى عليه وكذلك يستحب عيادة الأطفال ولا بأس بعيادة الكفار كما فعل ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عباد الله اعلموا بارك الله فيكم أن لزيارة المريض آدابا أرشدتنا إليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الآداب أن يبتغي الإنسان بزيارته للمريض وجه الله تعالى وطلب الأجر منه جل جلاله وأن ينوي بها أداء ما عليه من حق أخيه ومنها اختيار الوقت المناسب للزيارة فلا تكون الزيارة في أي وقت ومن الآداب أن يدعو الزائر وأن يسأل الله تعالى له الشفاع والعافية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول, فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي الحديث أخرجه أبو داود ومن الآداب عباد الله أن يحسن الزائر أن يحسن الزائر القول للمريض وأن يطمعنه وأن يخفف عنه مما هو فيه وأن يشجعه على الصبر والاحتساب وأن يبشره بالحسنات وتكفير الخطايا والذنوب وأن يطيب نفسه ومن آداب عيادة المريض عدم إطالة وقت الزيارة وألا يكثر الزائرون من السؤال عن مرض الإنسان وأوصافه وأحواله ونحو ذلك عباد الله ألا فاتقوا الله واحفظوا للمرضى حقوقهم وارحموا إخوانا لكم كانوا معكم بالأمس ثم حبستهم أمراضهم عن حضور الجمع والجماعات ومنعتهم أسقامهم من المشاركة في المجالس والمنتديات فهم في معانة مع أوجاعهم وآلامهم وليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى ثم كرم زياراتكم وجميل مواساتكم ودعواتكم الصالحة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا مسوء البركة خطبة رمتية إن شاء الله تعالى za mu tattauna ne akan ladubba da suka shafi ziyartar mara lafiya lalle mu sani cewa hakika haƙoƙi na mutum musulmi wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kan uwansa musulmi a kowane lokaci da kuma kowane zamani haƙoƙi ne masu yawa kuma ƙididdigaggu daga cikinsu akwai haƙoƙin da suke na wajibi na tilas na dole akan kowane musulmi ya bayar da su ya sauke su akan ɗan uwansa musulmi babu wani abu da zai ba shi dama ya bar irin waɗannan haƙoƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa akan ɗan uwansa musulmi daga ma'ana mustahabbai ne abubuwa ne masu kyau sai dai shari'a ta ƙarfafe su matakinsu har ya kusa kaiwa zuwa ga matakin wajibi irin abubuwan da malamai suke ce musu sunna ce amma mu'akkada shari'a ta ƙarfafe ta ta ja hankali ta kwaɗaitar wajen tsayawa da sauke irin wannan haƙoƙin da ke kan junanmu ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa daga cikin mafi girman haƙoƙi waɗanda suka fi fitowa fili ƙarara akwai haƙƙin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lissafa mana a cikin hadisi shi ne hadisin da ya tabbata daga sahabi abu da Allah ƙara masa yarda ya ce manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce haƙƙul muslimi alal muslimi sittun annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce lallai haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi guda shida ne wannan malamai suka ce ba ba takaicewa ba iyakancewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi ba ba wai abin da ake nufi a cikin wannan ibarar cewa haƙoƙi na musulmi akan musulmi ɗan uwansa kawai guda shida bane daga su babu su a'a kamar abin da zaka faɗa da Hausa shine daga cikin haƙoƙi da musulmi yake da shi akan ɗan uwansa musulmi akwai su guda shida kaga baya nuna maka babu wasu kenan to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lissafin waɗannan guda shida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idza laqitahu fasallim alaihi idan ka da dan uwanka musulmi to kai masa sallama wa idza da'aka fa ajibhu idan ya gayyace ka ya kiraye ka zuwa ga wani taro nasa ko wani sha'ani nasa annabi ya ce to ka amsa idan babu damar amsawa ka ba shi uzuri idan taron ku ya shafi walima to nan malamai suka ce haƙƙin yakan ƙara ƙarfafa yakan zama wajibi inda abu ne da ya shafi walima ɗan uwanka ya kira ka wajibi ne ka amsa sai dai idan kana da wani uzuri mai ƙarfi da shari'a ta yadda da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa idan haka daga cikin haƙoƙin da ɗan uwanka musulmi yake da shi a kanka duk lokacin da ya nemi ka yi masa nasiha ka gaya masa gaskiya ka gaya masa wata mafita daga cikin wani abu da yake so ya aiwatar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to kai masa nasiha lallai ne ka kalla abin ka tsaya tsam yadda kake gani ko kai ne idan za ka aikata abin ƙarshen yadda za ka aikata kenan iya gaskiyar da take fitowa daga ƙasan zuciyarka kenan game da al'amarin sai ka gaya masa haramun ne dan uwanka ya tambaye ka kai masa nasiha ko ka bashi shawara ka haince shi wannan haramun ne idan ka san ba za ka gaya masa gaskiya ba ka kyale shi ka ce ba za ka iya ba abu na hudu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa idza atasha fa hamidallah fashammitu idan dan uwanka yayi atishawa ya gode wa Allah to sai ka gaishe shi ya yi atishawa ya ce alhamdulillah sai ka ce masa yar hamukallah shi ne fashammitu shi sa duk lokacin da mutum yake a kusa da kai yi atishawa to lallai sai ka gaishe shi sai ka ce masa yar hamukallah shi kuma sai kara da ya hadikumullahu wa yuslihu balakum abu na biyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa iza mariba fa'uduhu shine muhallin shahid din ka tashi ka je ka duba shi wa idza mata abu na shida lallai idan ya rasu ya mutu Allah madaukakin sarki ya dauka yansa fatba'uhu annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce to ka bi shi bi ya shafi abu biyu na farko shine a yi masa sallah da kai na biyu kuma a ɗauki gawarsa a je a raka ta da kai duk wanda kai a cikin wannan yayi idan kai biyun kuma ka fi samun lada sama da wanda ya guda ɗaya Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin littafin sa wanda yake ingantacce lalle yan uwana musulmi in dai waɗannan abubuwa da muka lissafa guda shida sun kasance haƙoƙi ne bayan su ma akwai wasu al'amura ne masu yawa kuma ƙididdigaggu suna bambanta wajen mahimmancinsu sakamakon buƙatuwar da ake zuwa gare su saboda haka ‘yan uwana masu albarka za mu ɗauki guda ɗaya daga ciki a wannan a lokaci mai albarka mai bayani a kansa shi ne abin da ya shafi haƙƙin dubo mara lafiya lallai haƙƙin dubo mara lafiya na daga cikin haƙƙoƙi mafiya girma da ke kan ɗan uwanka musulmi wanda ya ɗora a kanka na wajibi wanda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kwaɗaitar da mu ya shiryar da mu zuwa gare shi hadisi ya tabbata ingantacce daga sahabi abu musa al'ashari Allah ƙara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce af'imul ja'i'a ku ciyar da mai jin yunwa wa udul mariba ku je ku dubo mara lafiya wa fukkul ani ku taimakawa wanda ke cikin kukumi wanda aka kama shi a fagen a bayan yaƙi al'ani shine al'asir shine wanda aka ribace shi a wajen yaki ku taimaka masa duk yadda za a yi dan uwanku musulmi ya fanso kansa yanzu ba ma yaki ba ma abin da za a ce mutum yana cikin hannun abokan gaba ribatattun yaki sai dai akwai halin da muke ciki wanda yake kama da ribatattun yaki shine kama mutane da yan ta'adda suke suke sai an ba da kuɗin fansa to lalle wannan ya shiga cikin ƙarƙashin wafukul ani a yi ƙoƙarin kuɓuto da shi duk ta hanyar da ake gani za a iya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa yan uwana masu albarka abu ne sananne a wajen kowanne ɗaya daga cikinmu dukkanin ɗan adam mai rai da Allah subhanahu wata'ala ya halitta baya rabuwa baya rabuwa baya kubuta da abubuwan da malamai ko kuma abubuwan da ake ce musu al-awaridul bashariyya abubuwan da suke bujuro ɗan adam yau da kullum matuƙar kai mutum ne sai ka tsinci kanka lokaci zuwa lokaci a wasu daga ciki za ka ga akwai gajiya za ka yi aiki gajiya za ta bujuro maka akwai baƙin ciki ko damuwa lallai ne wani lokaci za ka tsinci kanka a cikin baƙin ciki ko damuwa ka san dalili ko baka san dalili ba za ka tsinci kanka a cikin raɗaɗi da ciyo sakamakon wani abin da ke damunka za ka tsinci kanka a cikin rabuwa da wani wanda kake ƙauna ko kake sansa ko ta hanyar yabar duniya ko kuma ta hanyar ya tafi ya bar inda kake gaba ɗaya ku rabu wannan duk abu ne da Allah madaukakin sarki ya ajiye su sunna ce ta rayuwa ta da yakan da yakan fara yau da kullum daga cikin yan uwa akwai rashin lafiya rashin lafiya ɗaya ce daga cikin abubuwan da suke awari wanda suke bujiro wa ɗan adam wanda bai isa ya kautar da su ba daga ciki akwai bala'o abubuwa Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara su ya sanya su a cikin rayuwarmu babu wanda isa ya kautar da wanda gaske ce shi ba zai same shi ba illa iyakaci bambancin wani da wani a cikin su shine abu daya idan ya idan ya abu ya samu mutum zai yi hakuri ya nemi ladansa a wajen Allah madaukakin sarki karkashin wannan musibar da ta same sai Allah madaukakin sarki ya bashi lada wannan bala'in sai ya zamto masa alkhairi kenan wani kuma sai ya raki sai ya kasa jurewa sai ya ta maganganu ya ranka kai karar Allah maɗaukakin sarki wajen ‘yan uwansa halittu sai ya rasa wannan ladan sai ya kasa cin wannan jarabawar da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da ita lalle ne ‘yan uwan mu sani cewa duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da rashin lafiya ya kwanta ya wasu kwanaki baya jin daɗi a lokacin zai san kima da martaba da yadda ake jin daɗi idan 'yan uwansa musulmi sun zo sun duba shi ka kwanta a gadon rashin lafiya kai kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kaga babu wanda ya zo wajenka wallahi duk da ke ka sai ka ji babu daɗi di yadda kake da kau da kai da haƙuri sai ka ji babu daɗi amma lokacin da baka da lafiya kaga an zo an duba ka ana maka addu'a ana nuna jimaman halin da kake ciki zaka ji daɗi a cikin wannan hakanan lallai babu wanda zai san kimar lafiya sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarraba da cuta sannan zai gane me ake nufi da lafiya yan uwana masu albarka daga cikin mafi girman bala'i mafi girman jarraba da za ta samu mutum yan uwa akwai rashin lafiya akwai mutum ya wayi gari ya gaba shi da lafiya ya wayi gari ya ga ya kasa motsa wani bangare na jikinsa ya wayi gari kaiwa da komowar da yake a cikin gari ya nemi arziki ya ga ya kasa fita don wannan al'amari ya ga al'amarsa ne da kullum sun tsaya tak sakamakon rashin lafiya lalle wannan na ɗaya daga cikin abin da yake mafi girman bala'i da kullum muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga gare shi muke kuma roƙon Allah subhanahu wataala da ya jiyar da mu daɗi da lafiyar da ya ba mu ya ba mu ikon kuma gode masa da aiwatar da ita lafiyar cikin abin da yake so ya da shi subhanahu wa ta'ala shi sa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake cewa a cikin hadisin abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda ya ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ni'matani maghbunun fihi ma kafirun minan nas annabi ya ce wasu ni'imomi guda biyu ana yi wa da yawa daga cikin mutane kabinga cikin waɗannan ni'imomi abin da ake cewa kamunga shine dukan hanci e a damfari mutum sai bayan wanda ya damfare shi ya tafi sannan ya farga ya gane to malamai suna cewa wai tafin mai kamunga mutum ya zo wajenka abin da ake siyarwa naira goma sha biyar sai sai maka da shi naira ɗari da hamsin kaga wannan ai ƙarshen dukan hanci kenan yana barin wajen sai kaji ana tallan abin a kawo naira goma sha biyar in ba da shi ya riga ya ɓace baka san inda zaka same shi ba wannan tafa hannun da kake kana inna lillahi ya cuce ni ya damfare ni shine ake ce masa tafin mai kafanga ma'ana tafin wanda aka damfara aka daki hancinsa kenan to irin wannan abin da aka yi wannan da aka damfara da yawa daga cikin mutane lalle akan abubuwa guda biyu ana yi musu irin wannan abin ma'ana sai sun wuce abin ya wuce sannan zai gano amfani abubuwan guda biyu shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce as-sihat wal farag ita ce lafiya da lokaci Allah madaukakin sarki zai baka lafiya isasshiya wadatacciya wanda duk abin da kake so na bautar Allah da bin Allah zaka iya a wannan lokaci amma sai wasu sai wasu abubuwa marasa amfani wanda ba za su amfanar da kai a duniyarka ba ballantana ka samu wani abu a lahirarka sai su zo su janye hankalinka su ɗauke tunaninka ka tafi ka je ka yi ta yin su sai lokacin da rashin lafiyar ta zo ka nemi lafiyar ka rasa to a lokacin sai mutum ya rika cewa ya laita ni ya laitani ya laitani ya kai cona ya kai cona ina ma na aikata abu kaza lokaci kaza ina ma na yi kaza lokaci kaza ba zai amfani ka ba haka nan dama da rara ta lokaci da Allah maɗaukakin sarki ya baka sai ga wani lokaci lokaci ma ya maka yawa har kana da lokacin da zaka zauna maka bata kai ta hira kai ta labarai marasa kan gado wanda ba su da amfani kai ta tattauna kai akan abin da yake ba zai amfanin ba zai dawo maka a duniya ko a lahirar ka ba kana da wannan damar amma baka da damar da zaka yi salatin annabi ka karanta alqur'ani ka je ka nemi ilimi kai abin da zai amfani ka duk baka da wannan damar sai lokacin da abubuwa kuma suka yi maka yawa suka taran maka waɗancan abubuwan da ka ɓata lokacin ka yi su sun wuce ba za su dawo ba abincin kuma da karasa baka yi shi ba mai amfani shi ma yanzu baka da lokacin da zaka zo kai idrakin sa ka same shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lalle waɗannan ni'imomi ne guda biyu da aka ana mana kamun ga a cikin su da lafiya da kuma lokaci Allah subhanahu wataala ya bamu ikon amfanuwa da lafiyar mu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi yan uwana musulmi mu sani cewa lalle addinin musulunci ya ba da kulawa kulawa ta musamman ga wannan janibi na tarbiyyar ruhi da zuciya da kiyaye haƙƙin juna da ke kanmu shine ziyartar mara lafiya da duba wanda ke cikin halin kunci da duba wanda ke cikin halin raɗaɗi da ciyo addinin musulunci ya ba shi kulawa kulawa ta musamman ta yadda ya sanya shi haƙƙi ne na wajibi akan kowanne musulmi da yake kan ɗan uwansa ya kuma tanadi lada gwaggwaɓa mai yawa ga dukkanin musulmi da ya tashi daga gidansa ko daga inda yake ya je kawai don ya duba ɗan uwansa musulmi ya ga halin da yake ciki ya masa addu'a addinin musulunci ya tanadi lada mai yawa don ka gane mahimmancin abin a cikin addini lalle hadisi ya tabbata daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man ada mariban dukkan wanda ya je duba mara lafiya aw zara akhan lahu fillah ko ya je ziyartar wani ɗan uwansa saboda Allah ɗan uwansa ne da suka haɗu saboda Allah ba neman duniya ya je ba ba ƙulla ciniki ya je ba kawai ya je ne don ya ziyarce shi don Allah ko kuma ya je ya duba jikinsa saboda ba shi da lafiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya wannan nadahu munadi wani mai shela wani mai kira zai kiraye shi ya ce masa an tsibta wa tsaba mamshaka ka daɗaɗa ka tsarkaka ka tsabtata kaikin da kake tafiya sannan wa tsaba mamshaka wannan tattaki da kai daga gidanka zuwa wajen mara lafiyar ita ma abu ne da Allah madaukakin sarki yake so ta tsarkaka ta tsabtata sannan wa tabawwa'ta min aljannati manzila kai kai bukin wannan zuwan da kai kamar kai bukin wani gida ne saboda ka ziyarta mara lafiya wannan masu albarka abu ne mai matukar muhimmanci wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi ba wai wannan kadai ba bari ma duk mutumin da ya ɗauki kafar sai ya tafi ziyartar mara lafiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to tamkar mutumin da yake tafiya a cikin dautayin aljanna ne ma'ana hagunsa da damansa duk ƴaƴan itatuwan aljanna ne nunannu haka yake tafiya da zai mutu a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace innal muslima haqiqa muslimi idza aada akahu al muslim duk lokacin da ya ziyarci ɗan uwansa musulmi lam ya zalfi khurfatil janna ba zai gushe ba a cikin dausayin aljanna sabai suka ce rasulullah me kake nufi da khurfatul janna annabi ya ce janaha abubuwan da ake tsinka nunannun kayan marmari na gidan aljanna kamar kana tafiya tsakankanin su ne har ka je ka dawo a wannan yanayi kake da duba mara lafiyanka haka nan imam tirmidhi ya fitar da hadisi daga aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yarda yace naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa babu wani musulmi da zai je duba dan uwansa musulmi da safe face sai Allah subhanahu wataala ya sanya mala'iku dubu saba'in su ne masa salati har sai ya yammata babu musulmi da zai je dubo dan uwansa da yamma face sai Allah subhanahu wataala ya sanya mala'iku dubu saba'in su ne masa salati har ya wayi gari idan ka je da safe haka abin zai kasance ɗan uwa idan da yamma ka je shi ma haka abin zai kasance ɗan uwa mala'iku za su yi maka salati su yi maka addu'a har sai kayan mata wannan kuma sai ka wayi gari sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa kana lahu kharifun fil janna hakan zai kasance kamar samun wani a dausayi ne wasu ƴaƴan itatuwa ne a cikin aljanna lallai malamai sun bayyana cewa abu ne mai kyau ziyarar mara lafiya ko da kuwa baya cikin hayyacinsa wani mara lafiya zaka ji an ce ai bai ma san inda kansa yake ba in ma ka je bai san ka je ba babu laifi dan uwa je kaka duba shi babban abin da ake bukata yan uwansa da suke tare da shi ganin ku zai kwantar musu da hankali zai ƙara ƙarfafa su ku je ku duba shi ku yi masa addu'a a cikin ku mai yiwa akwai wanda Allah madaukakin sarki yake amsa addu'arsa idan ya amsa idan ya addu'a sai Allah madaukakin sarki ya ba wannan mara lafiyar lafiya sakamakon addu'arsa ya tabbata manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi da babban aminin sa Abubakar ne Siddiq Allah ya ƙara masa yarda sun je duba Jabir dan Abdullahi al-Ansari suka same shi a sume bai san inda bai san inda kansa yake ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sai Abubakar suka yi masa addu'a suka tashi suka tafi bai san sun zo ba malamai suka ce babu laifi ko da mutum bai san inda yake ba ka je ka duba shi kai ne saboda me saboda ibada ne umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan addu'ar da zaka yi za ta amfani shi kansa wanda ke cikin halin rashin lafiya babu laifi ko da yaro dan karami ne dan jariri ne ba babba bane a je a duba shi dabi'a ce ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan je duba hatta kananan yara ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je duba ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam lokacin da yake wajen gidan shayarwarsa ba shi da lafiya annabi ya je duba shi annabi ya same shi ransa yana shesheka zai fita annabi ya zubar da hawaye sallallahu alaihi wasallam abdurrahman ibn auf ya rasulullahi wa anta kai ma ina ake mutuwa kana kuka ya manzon Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce yabna auf innaha rahma ya kai dan uwan wannan tausayi ne ba shine irin kukan da aka hana ba babu rahama ce manzon Allah ma yana yi sallallahu alaihi wasallam bushewar zuciya ce da ƙeƙashewa ce kasance mutum kwata-kwata baya kuka saboda tsoron Allah ce kwata-kwata baka iya kuka ba wannan ba ba abu ne mai kyau ba ƴan uwana masu albarka kai hatta wanda ba musulmi ba kuna zaman lafiya da shi abokan cinikayya ka ne makocin ka ne idan babu ba shi da lafiya tashi ka je ka duba shi babu laifi wannan zai iya jawo hankalinsa ya gane addinin ka addini ne na mu'amala da mutuntawa ya karba addinin musulunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je ya duba yaransa ba yahude ba yahude annabi ya tashi da kafarsa mai albarka ya je gidan su ba yahudan yace kawai ya zo ne dan ya duba shi wanda zuwan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zamto haske ga wannan yaro ba yahude dan ya karba addinin musulunci to da ka babu laifi ka je ka duba shi koda ba musulmi bane matukar wannan ziyarar taka za ta haifar da wata natija mai kyau yan uwana masu albarka mu sani cewa lalle ziyarar mara lafiya a addinin musulunci tana da wasu ladubba da ya kamata mu kiyaye wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shirye da mu zuwa gare su daga cikin waɗannan ladubba ya kamata duk lokacin da zaka tashi ka je ka duba mara lafiya ka sanya a ranka wannan ziyarar da zaka je wannan dubiya da zaka je ta mara lafiya zaka yi ta ne liwajhillahi ta'ala dan Allah subhanahu wata'ala ba dan burgewa ba ba dan an yi ma za kai ba wannan a ramuwa kai a'a kai ne kawai don Allah subhanahu wata'ala kai ne don neman lada a wajen Allah subhanahu wata'ala kai da niyyar sauke nauyin da ke kanka na yan uwantaka ta musulunci da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya mana daga cikin ladabin da ya kamata mu kiyaye uwana masu albarka lalle duk lokacin da mutum zai je ziyartar mara lafiya akwai buƙatar ka zaɓi lokacin da ya dace ba kowanne lokaci kawai ake afkawa inda mara lafiya yake ba akwai lokacin da zaka samu mara lafiya yana buƙatar ya huta yana buƙatar ya bacci yana buƙatar an masa wata allura da za ta sa shi bacci ko abin da ya kama da haka wanda wannan hayaniyar da yake ji da yawa a kansa za ta iya jawo masa matsala lalle a rinka dubawa wanda lokaci ya dace wani mara lafiya zaka samu lokacin aka fito da shi daga ɗakin operation yana buƙatar ya huta amma sai ga mutane sun je sun yi ta a kansa shi sa irin tsari da dokoki da wasu asibitoci suke ɗauka na ware lokacin ziyara wannan hatta shari'a musulunci ya ta maraba da shi abu ne mai kyau ya kasance lokacin da ba a tsammani mara lafiya zai yi wani abu ko zai shiga ban ɗaki ko zai biya wata buƙatarsa ko zai huta ko likitoci za su zo su gan shi su duba shi duk ba wannan lokacin bane lokacin da yake babu komai sai a ce to mutane daga karfe kaza zuwa karfe kaza ku je ku duba shi ku yi masa addu'a to ƴan uwa mutum ko ba asibiti yake ba kai a matsayin ka ne mai hankali mai tunani musulmi da kafa kowace irin al'umma tsari ya kamata ka rinka duba wanne lokaci ne ya fi dacewa ka je ka duba mara lafiya ba ko da ake afkawa cikin inda mara lafiya yake ba yan uwana masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye wanda yake ladabi ne da yake na duba mara lafiya duk lokacin da ka je wajen mara lafiya akwai buƙatar kai masa addu'a ka roƙa masa Allah subhanahu wata'ala da kyawawan addu'o'in da suke bakinka Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kafaɗinsa Allah ya sa ya zamto halin da ke ciki na cuta ya zamto masa kafara zunubansa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce babu wani bawa musulmi da zai je duba wani dan uwansa musulmi wanda ajalinsa bai zo ba in ji manzon Allah annabi ce sai ya karanta masa wannan addu'ar sau bakwai as'alullah al'azim rabbal arshil azim ay yashfiyaka sau bakwai mutum ya karanta masa wannan addu'ar sau bakwai annabi ce in dai ba ajalinsa ne ya zo ba sai Allah ya tashi kafadinsa illa ufiya sai an bashi lafiya saboda ka lokacin da ka je maimakon hira da tattaunawa da abubuwan da ba su da amfani yi amfani da wannan dama ka karanta bismillahir rahmanir rahim as'alullah alazim rabbil arshil azim ka karanta masa sau bakwai na Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance mu iyalan gidansa duk wanda ba shi da lafiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan dora hannunsa a jikinsa yana shafa jikinsa inda ba shi da lafiya yana cewa Allahumma rabban nas azhibil ba'sa واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما annabi yana karanta wannan addu'a yana shafa jikin mara lafiya yana shafawa idan dan uwanka ne ko yar uwarka ce sai ka rinka shafa jikinsa ko jikinta kana karantawa insha Allah ta'ala Allah zai bashi lafiya idan kuma baka da alaka da ita in mace ce to kada ka shafa jikinta sai ka koya wa yar uwarta ko dan uwanta shi sai mata wannan shine abin da ya kamata ko kuma ka ɗora hannunka a kan inda yake masa ciwon sai ka karanta masa a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir sai ka karanta masa wannan sau bakwai shi ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan naka ne yake ciwo zaka ɗora hannunka akai sai ka karanta in na wani ne kuma sai ka ɗora shi ma ka karanta Allah madaukakin sarki zai bashi lafiya da yardar Allah ba daidai bane wasu abubuwa da zaka samu wasu daga cikin mutane suna yi an je mutum yana kwance bashi da lafiya a yi masa addu'a da ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a tsaya ana karanta masa wasu abubuwa da ba su da alaƙa da rashin lafiyarsa wannan ba daidai ba ne lallai ya kamata bari a ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkanin maganganunmu da ayyukanmu mun taɓa zuwa duba mara lafiya a asibiti sai muka samu wani mutum ya zo shi da mutane haka ana duba shi da ya tashi zai addu'a kawai fara a karanto kaza a karanto kaza karshe kawai sai fara ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum wallahi ku a gaba na akai sai da sai da dire ta karshe to kuma lafiya kai mai idza tadayantum saboda Allah ba zai jiga ta ba bare mutumin da yake cikin jinya ana ana so ka takaita ka tashi ka tafi ka zo kana mai idza tadayantum kuma mutum bashi da lafiya kana karanta mai ayar bashi me alakar ayar bashi da mara lafiya tsakani da Allah amma kai abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya maka shikenan as'alullah al'azim rabb al'arsh al'azim menene abun wahala a cikin wannan ka tashi ka tafiyar ka ga ladan bin sunna ga abinda manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin addu'ar ga dacewa nurun ala nurin so da duk lokacin da muka je kan mara lafiya ai uwa mu yi kokari mu yi abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa Allah madaukakin sarki ya samu dace amin yan uwana masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye na ladaba na duba mara lafiya shine lallai mai duba mara lafiya ya kiyaye maganganu masu kyau wanda za su kwantar da hankali su sanya nutsuwa da buri mai kyau a cikin zuciyar mara lafiya ya rinka ji insha Allah ta'ala zai warke ya rinka ji insha Allah ta'ala zai samu sauki abinda ake so kenan wani ai jikin naka yayi kyau insha Allah ta'ala zaka tashi wannan ai haba ai jikin ma ba kamar shekaran jiya ba shekaran jiya da zo ai ba kamata in irin waɗannan zantuttuka suna daɗaɗa da irin cutar nan bai tashi ba mutuwa yi ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane wani wani mai duba mara lafiya mun je duba mara lafiyar sai aka ce addu'a daga cikin addu'a da sai ya ce masa wani idan Allah madaukakin sarki ya kaddara cutar nan ta tashi ce Allah baka lafiya amma ta tashi bace Allah ya ji kanka wallahi kuwa kaga wannan ba daidai bane mutum yana kwanci majin lafiya kace Allah ya ji kansa tsakani da Allah ba daidai bane magana ake so ka faɗa mai kyau eh wani in Allah da zaka tashi eh wani zaka tashi insha Allah ta'ala Allah ya baka lafiya haka ake bukata zantuttuka mai kyau wanda za su kwantar masa da hankali wato wallahi ɗan uwa magana mai daɗi da kake da kake ganin ta wallahi magani ce wani yana cikin zazzabi in aka masa wani albishir din sai ga ya tashi ba haka bane ka iya magana ka san abin da za ka faɗa e ba komai ake zuwa ga mara lafiya a ta faɗar abubuwan da ba su kamata ba abu na ƙarshe uwana masu albarka daga cikin abin da ya shafi duwa mara lafiya shine ba daidai ba ne idan mutum ya je duwa mara lafiya kuma ya je ya samu waje ya zauna ya rashe ta surutu ba daidai ba ne ana so a taƙaita daɗewa ana ta magana wannan ba daidai ba ne malamai suka ce ana buƙatar taƙaitawa idan ka je mai kai ka yi masa addu'a da duba shi da ba shi haƙuri da yi masa kalamai masu daɗi idan kai tashi ka taho amma ka tsaku ta hira ka je du mara awa ɗaya ba daidai ba ne malami suka ce sai dai idan akwai wanda shi mara lafiyan ganin sa yana ƙara faranta masa rai akwai wanda idan ka je wajensa kai ka zo wajensa jin daɗi yake yi to idan aka fahimta ka kai din sai ka zo na kaɗan ɗebe masa kewa babu laifi amma haka kawai ka je kai ta surutu kai ta labari ba daidai ba ne wannan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah ƙare mu da lafiya Allah subhanahu wata'ala mara lafiya marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mu da muke da ita Allah ya ba mu ikon amfanuwa da ita Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya dhal jalali wal ikram akwai ɗaya daga cikin dattawa a hausawan loko da allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa muna fata allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta masa allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa abin da ya bari allah maɗaukakin sarki ya kula masa da su yanzu idan an yi sallah insha allah ta'ala za a gabatar da sallarsa a nan allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa qumu ila salati yarhamukumullah